أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka yan uwa masu sauraron mu na kusa da na nesa yana muku sallama idan ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun dawo ci gaba da wannan karatu na fasarar littafin ta'alim ta'alimul muta'allimi dariqat ta'allum wato wannan littafi kenan na ta'alimi wanda a yau shine halkan mu ta shida kuma muna cikin fasalin nan da yace yana muna cikin fasalin nan da yake cewa faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustaz wa shariki wa thabati alayhi to muna ciki ne wanda zamu tashi daidai inda yake cewa qala al hakimu idza dhahabta ila bukhara la ta'jal wanda yana ba da shawarwari ne da kuma cewa shi mai neman ilimi ya kamata ya yi rikayin shawara ga dukkan al'amuran da zai yi to shi ne yake magana yake cewa kalal hakimu malamin nan mai hikima ya faɗa wato yana gaya ma ainihin wanda zai je wajen neman ilimi a yake ce mashi ko mun karanta a can baya cewa wani ɗalibin da zai je bukara wajen neman karatu to shi ne yake cewa shi wannan malamin mai hikima yana ba wanda zai je bukara ɗin wajen neman karatun ne shawara shi ne ce ƙadar hakimu malamin nan mai hikima sai ya ce iza zahabta ila bukhara to idan ka je bukhara da za ka je wajen neman ilimin nan la ta'ajal to karka yi gaugawa in ka zo karka yi gaugawa fil ikhtilafi a cikin kai da kawo ila al'a'immati zuwa ga su shugabanni ma'ana malamai yake nufi shine ma'anar la ta'ajal karka yi gaugawa fil ikhtilafi cikin yawan watan kai da kawo ila al'a'immati zuwa ga su malaman ma'ana ka da ka zo ka kama zuwa ka zo ga wanga malami kuma ka tashi ka koma ga wanga tunda ba ko ne kai in ka zo sai ce abin da za ka yi wa mukus ka zauna shaharai ne tsawon wata biyu hatta ta ta'ammala har sai ka lura wata tara ustazan ka zaɓi malami watan ka zaɓi malami ɗaya shine wata tara ustazan ka zaɓi malami ɗaya fa naka domin kai idza zahabta idan ka tafi ila alimin zuwa ga wani zuwa ga wani malami gwabarata bisabki inda kuka fara karatu wajen shi rubba mato da yawa fa yana iya kasancewa la yi uje buka darasu hu karatu ne baya kawatar da kai sai ka ji bai maka ba fata turuka hu sai ka bar shi wata zaba ila akhara sai ka tai zuwa ga wani to in kana haka nan kuma fala yubaraku laka ba ba ayin albarka cikin ka bi ta'allumi a cikin wannan neman ilimin naka ba za ka samu ilimi mai albarka ba kenan abin da yake nufi shine wato idan ka zo ka tsaya cikin garin Bukhara din kar mu manci dai da asalin karatun namu ko tun da ya ga mana cewa wato a da akwai watan a wani malami daga ciki malamai ya ce wani dalibi zai je Bukhara wajen ya zo yana niyyar tafiya Bukhara wajen neman ilimi to kar a mance shine yake faɗa mana fanan ne to shine yake cewa don haka a ka zauna in ka zo Bukhara din nan ka zauna wata daya wata biyu kai har sai ka tsaya ka lura da kyau cikin malaman garuruwan nan ka lura da kyau ka ga malamin da ya dace wanda ka ji ya kwanta maka yayi ilimi ne yayi ma daidai to sannan sai ka fara karatu gare shi kar daga zuwanka sai ka fara karatun kawai kana zuwa ba mamaki kila tun da ba wanda kai baka san malaman garin ba kana farawa ga wannan daga baya kuma ka ji karatun shi bai maka ba kai kokarin kuma zaka canza wani to shine yace to in kana gobe ka je ga wanga jibi ka je ga wannan banda gobe ka je ga wannan to ba za ka samu albarka cikin karatun naka ba shi ne abinda malam yake nufi amma nan daɗa in an kula kusan dai kamar yana magana da su can da da mutum yana iya fita zuwa makaranta ya kai irin shekara ashirin ashirin da biyar talatin goma sha wani abu yana makaranta din amma yanzu da za ka gani mai ilimin ya zama yadda ya zama sai ka ga mutum in ya zo bai wuce wata ɗaya wata biyu ya koma gida ba kuma masu ma ƙoƙarin ne yanzu kai hakan ɗin to kaga irin wannan an ce kuma sai ka zauna wata biyu wajen zaɓen malami to kaga nan wajen lokacin naka ma gaba ɗaya zai kare wanda ka yi ne zaunawa gare saboda haka kana iya zaunawa ɗin kamar irin kwana biyu kwana uku ko kwana hudu haka an fahimta don ka tantance ɗin ka gane amma in tun daga gida kamin ka fita dama ka san malamin da zaka je wajen nashi wanda dama ko can ka san shi tuntuni kuma shi kenan ba matsala bane amma nan da yana baka shawara ne in kana bako ne ga gari baka da malamin da zaka yi karatun gari shi kai tsaye direct to ka bari sai ka yi nazari in tukun ka kalla in ka zo ga gari ka kai gaga fara karatu ga wani malami ka bari sai ka bincika ka gano malamin da ka fahimta kaga kamar ya fi ilimi ya fi watan tsoron Allah da kuma aiki da ilimin nashi da sauran dai abubuwan da ya kamata sifofi na kamala da ya kamata shi malamin ya tara to sannan sai ka fara gare shi shi yasa saboda don gar sai ka fara karatu ga wannan kuma ka koma ga wani to in kana haka nan shi yasa mala ya ce to in kana haka nan fala yau bara ko ba a yin albarka laka gare ka fita alumi a cikin neman ilimin naka sai ya ce saboda ka fata ammal ka tsaya ka lura shaharai ne har tsawon wata biyu fetiyar ustazi a cikin zaben malami din sannan wa shawuri ka yi shawara hatta la ta hataja don har kar ka bukatu ila tarkihi zuwa ga barin shi wannan malami din wal iradi anhu da kawar kai daga bari ne don haka fatas buta indahu sai ka tsaya nan ka tabbata inda shi wannan malamin guda hatta ya kona ta'allumaka har neman ilimin ka ya zamo mubarakan mai albarka watan tafi abi ilimika kasiran kuma ka sai ka amfanar da ilimin ka ka amfanar da yawa ya zama mutane su yi amfani da yawa da ilimin naka din kuma kai ma kanka kai amfani da ilimin naka din shine watan tafi abi ilimika kasiran ka amfanar da mutane da yawa da wannan ilimi naka din saboda ka garka yi wannan gaugawa ka tsaya sai ka yi watan biyu ɗin ka tabbatar da ka samu malami ɗin da ya dace sannan sai cewa alam ka sani annab sabra lallai haƙuri wasa bata da tabbata a cikin lamari in kana yi ne asulun kabirun to asuli ne wa mai girma fi jami'i al'umuri a cikin dukkan al'amura walakin da sai dai shi wannan tabbata da hankurin azizun mai matukar wahala ne ma'ana abin da yake nufi ai ba ma sai ilimi ɗaya ba duk wani abu wanda za ko ma mina ne dole sai ka juriya da kuma tabbata ma'ana ya zama kana ce koyo shi ba fasawa kana nan kana ta gida ka wani a gani yanzu ko dai kuɗi zaka nema na kana harkokin kasuwa ai kullun ne kasuwar nan sai ka fita kullun kullun ba dauke rana a kowane lokaci to haka haka shi ma duk sauran al'amura gaba ɗaya suke idan zaka yi su to dukkan su dole sai ka yi hakuri da juriya kuma dole sai ka nace kowane lokaci ba fashi to shine yake nufi ne ce amma sai dai wannan juriya din da wannan tabbata din a rade ana yi din to lalle wato yana da wahala shi yasa sai ga yanzu neman ilimi cikin gaggawa sai mutum ya cika yana dalibi amma yana gaggawa yanzu yanzu yake son sai ya maza ya gama wai shi so yake cikin shekara ɗaya shekara biyu zama malami shi ma kaga ba a hakan dole ne za a bi a hankali kuma karatun shi ma kai ne a bai a daina bi ne da da da yawa kana ɗiba karatun da kai kanka ba za ka iya rike shi ba kowane lokaci aka rika ɗiba kaɗan kaɗan ko mai karanci ne to da zai ma bayani nan gaba sannan sai ya ce kamar kila kamar yadda an ka ce li kullin ila sha'awil ula harakatu walakin azizun fir rijal sabatu yace li kullin ga kowane mutum harakatu yana mammotsawa yana zabura yana himma ila sha'awil ula zuwa ga watan madaukakan al'amura wai kowane mutum za ka ganshi yana zabura ya ce ya kai kai ne ga maɗaukaka al'amura ma'ana wai ya samu ɗaukaka wani wani al'amari wanda ke na ɗaukaka wanda ake samun ɗaukaka ciki ne za ka ga kowane mutum yana ƙoƙarin shi ma ya zama haka ne shi ne likullin ga kowane mutum halakatu yana mummotsawa da gaggawa ila sha'awar ula zuwa ga maɗaukaka al'amura don ya samu shi ma sai ce amma walakin sai dai sabatu tabbata ana yi a daɗe ana yi azizun to mai wahala ne firja daga mazaji don haka ba su iya tabbata ana yi ko an fara wu sai ka ga kuma ƙarshe an bari to shi ko ilimi baya son haka nan in za ka yi ilimi in ka fara to ka tabbatar da ka fara gadan gadan ka shiga cikin neman ilimin nan ne ba ɗauki kafa za ka ta yi ne har abin da Allah ya ba kar ka fara da niyyar adan nan zuwa wata kaza ko shekara kaza zan bari haka a'a in ka fara ya zama ka fara ne ba adadi sai inda Allah madaukakin sarki tsaye da kai kurum to wannan abin da ake bukata kenan ga ilimi simala ya ce kila an ce ash-shaja'atu jarunta sabru sa'atin haƙuri ne na wani ɗan lokaci wai ma'ana ɗan takaitaccen lokaci ne in ka yi juriya ɗin da haƙurin ai shi kenan sai ka zama jarumi akan wannan lamari ɗin ko da na ilimi ɗin ne ko ko ka in ka ga ka zama wani ɗin to ai ɗan lokaci ne in shekaru ne za ka bayar ka yi haƙuri insha Allah sai ka isko kai ma ka zama yanda sauran malamai suke ɗin sai ce fahim bagi ya kamata li ɗalibin ilimi ga mai neman ilimi an yasbuta ya tabbata a cikin neman ilimin nan wa yasbira kuma ya yi haƙuri ala ustazin bisa ga malami daya ma'ana ya tabbata an yazbuta ya tabbata ma'ana shine ya zama watan ya rike wuta kowane lokaci ana tai ba dauki rana kullun kullun yazo in dai ba wani uzuri da dawan da bijiro mai karfi wanda baya da za a yi bane to kullun ya tabbata bisa ga zuwa makaranta din da neman ilimi sannan wai sabira ya hakuri ala ustazin ga malami daya kada ta canje jin malami yau ya zo ga wancan gobe ya ji wancan a'a kamar yadda bayani ya gabata in kana haka nan ba za ka samu ilimi albarka ba ka nemi malami dai wanda ilimin shi ya yi maka ya zauna sai ka zauna ka ci gaba da karatu gare shi sannan wa ala kitabin kuma ya hakuri bisa ga littafi daya hatta la ya turuka hatta la ya turuka hu har kar ya bar wannan littafi din aftara yana mai yankewa da bari ne ma'ana shine bayan yayi hakuri ga malami daya kuma littafi ma shi ma kai hakuri ko da kana ganin gashi littafin gashi ba gama shi ba ka juri kar ka ji ka gaji da wannan littafi din wanda kake karatu da shi yau kana ci din ka bari har ka gama ka kammala shi gaba daya shi yasa ce hatta la ya turuka hu har kar ya bar wannan littafi din aftara yana mai yankewa daga barin shi wato shine kada ya zan kurin ya ji ya gaje ci kai bare canza wani littafi ya bai domin kalmar aftar ita ce alkulani ko Allah ke cewa inna shani ka huwal aftaru to yankewar abu shine ma'ana aftar din yankakke abinda mai yankakken ba wanda zai yanki daga baya to shine Allah ke magana sai ce inna shani ka lalle makiyanka ya manzo Allah sallama huwal aftaru shine mai yankakken baya ma'ana da ya wuce shi kenan da ya yanki al'amuran su sun yanki kenan to nan shine yake cewa mutum ya yi hakuri daga littafi daya kada ya bar littafin nan ya ji ya gaji da shi a'a ya nace ya ci gaba da yi ne shi yasa tun farko ake son mutum ya zama yana watan karatu ga littafi kuma littafin shi da kai ne malami ya kamata ya maka littafin wanda zaka yi saboda zai ga wanda ya fi dacewa da kai amma yanzu abin nan matsala shine sai ka ga gaugawa ta yawa mutum ya fi son shi sai ya gama littafi yanzu yanzu yana iya tun bai gama wani ba sai ka ga dauko wani littafi ya sa to ba a neman ilimi da haka ne in dai ana so a fahimci karatun kuma ilimin ya zama mai amfani gare ka sannan wa ala fanni yayi hakuri bisa ga fanni daya hatta la yashtagila har kada ya shagaltu bi fannin akhar da wani fannin qabla an yutqina al-awwala gabani ya kyautata na farkon a wato abin da yake nufi shine in kana karatun fanni daya to ka bari sai ka fahimci shi da kyau sannan ka canza wani yanzu misali kamar kana karatun fiqh to ka karatun ka littafin ka na fiqh kurum sai ka tayi ka tayi sai ka tayi gurgurdun yanda bakin yanda wato ka fahimta sai ka fahimta sosai da gaske harkokin fiqh din daidai gurgurdu ka fahimci abuwa da daman gaske sannan ka shiga wani fanni daban misali aka ga akwai fannin fiqh fannin ilimin hadisi abin da shafi a tarihi alqur'ani da sauran da fannuna na ilimi daban-daban to abin da yake baka shawara shine in ka fara fanni daya misali kamar ka fara fiqh to ka bari sai ka fahimci littafin nan da kyau sannan kai gaba yanzu misali alhamdulillah shukran la fakhran wato ga irin yanda daidai gurgurdu maka dan tattabakin da abin da mun kadan yi haka nan da yake ba karatun mun kai ba amma daidai da gurgudu ni lokacin da ina karatu wato sadda ina littafin kawaidi ban taba hadawa da wani littafi ba sabanin yanzu dalibin yanzu zai fara karatu sai ka ganshi da kawaidi da hadu da shima duk tare yake gaba daya to gaskiya ni ban taba yin karatu hakan ba kawaidi sai da na kammala shi gaba daya sannan ni fara ahdari kuma cikin ma kawaidi shi kai ne duka in zan yi shi a wani ban wuce in karanta sai dala guda biyu ba kawai na yi da yawa in karanta su ɗala uku a wuni dukkan wunin baki ɗaya kuma da hakan sai da na kammala shi baki ɗaya akhdari shi ma da na fara shi ma haka na ta yi na shi ma ban sa wani littafi na haɗa su tare ba sai da na gama shi gaba ɗaya kuma kaɗan kaɗan nake yi bar shi a shi ma wai shi ma haka iziya haka dai sai dai daga bani bayan bayan dan fara tafiya sama sama sannan an kaɗan fara haɗawa da littafi biyu ɗin amma yanzu sai ka ga ɗalibi mai fara karatu yanzu yana farawa za a gan shi da kawaidi da akhdari da ashimawi duka ya kammala ko dauko ga kawaidi ga arba'una hadisi ga kuma watan haka dai zai dauko da tafai wani ma sai kaga duk wadannan littafan bai fahimci su da kyau kawaidin akhdari ashimawi amma za ka kai shi da gan shi ya koma askari yake ko bai fahimci wadannan na kasan ba kaga karatu ba za a fahimci karatu ba ko alama sai an fahimci wadannan na kasan da kyau sannan za a fahimci wadannan na sama su kuma amma mutukar ba a fahimci nan kasa da kyau ba san saman yawo ne kawai za ka yi ba za ka gane komai ba haka shi ma ilimin hadisi tun farko ka fara da littafai nan ƙasa ƙasa masu sauƙin karatu gare ka a sai kai tsaye da sai mutum ya fara da bulugul maram a riyadu salihin zuwa sama dai marmakin a ci bari to ka gana dai a takaice abinda ma ke baka shawara in ka fara fanni ɗaya karka ta yaye yaye ka ɗauko wancan ka ɗauko sai ka ga malami ɗalibi guda amma yana littafi sama da biyar shidda bakwai kuma alhali mai koyon ilimi wanda ba ilimin shi ya kai sama inda inda zai iya rika duk waɗannan abubuwa din ba to wannan gaskiya mai koyon ilimi ba haka ya kamata yi ba shi yasa ya ce ya haƙuri ga littafi ɗaya kar ya bashi ya yanke daga bari ne bari sai ya kyautata shi ya iya shi da kyau ya tsaya ga fanni ɗaya sai ka gama ka fahimci ɓangaren fakiwa da kyau ka je bangaren ilimin hadisi da kyau bangaren nahu da sauran abubuwa da daban-daban kowanne ka bari sai ka yi shi da kyau sannan ka yi wani bangaren daban to nan shawarar da malam yake ba kuma duk barin waɗannan shawarwarin na waɗannan shugabannin fa shine abin da ya sa to ake ta sa matsaloli kai karatun yanzu sai kaga ba a samun karatu ana zama malamai idan haka nan sosai din saboda wannan matsalar ce sannan sai ya ce wa ala baladin kuma ya hakuri bisa ga gari daya inda yake neman ilimi din hatta la yanta kila hakkar ya tashi ila baladin akhar zuwa ga wani gari din min gairi darurati in ba don wata lalura ba in dai ba wata lura ce ta gita ba to ka tsaya ga garin da kake neman karatun nan ka bari sai ka yi karatun kafin ci da abubuwa sun nan ka sake wani gari ɗin canzawa za ka yi ko kuma sai iya lura ce ta kama gare ka wato kamar yanzu misali saki waɗanda nake nufi kamar sai ya zama ka malamin da kake karatun gare shi daidai gurgudu duk abin da ya fahimta dai littafin da ya fahimta ka riga duk ka fahimce su gare shi ka yi su gare shi to a nan wurin wato wannan ba komai don ka tashi ka je wajen wani malamin ka karance wani abun da shi wancan malamin bai sani ba wannan ba komai kwarai da gaske an fahimta ko da dai ainihin wato kana karatun ga wancan din kamar can karatun na baya din da yace kai hakuri ga malami ɗaya din wato ko da in dai zaka karanta abun da shi wannan malamin bai sani bane ga wancan wannan ba komai ya halatta kana iya tashi kuma ka je wurin wancan kila wannan ya iya fiqh da kyau ya iya hadisi da kyau amma sai dai bangaren tafsiri bai dan fahimci shi da kyau ba to ka je ga wani malami masanin tafsiri ka yi karatun wannan ba laifi ba ne an fahimta don kaji ka yi karatu ga malaman daban-daban ko kuma ka zauna wajen wannan malami duk abin da gare shi na karatu ka fahimci duk abin da ya fahimci bakin karatun shi to kuma sai ka wuce sama da shi ga wani malami wanda kana wanda ya fi shi ya san wasu abubuwan da bai sani ba wannan shi ma duk ba haka nan bane shi yasa in ka diba za ka ga shugabannin da anka yi dukkan su kowanne ya yi karatu ga malamai da yawa ko to wannan ba laifi bane don irin wannan din to shine yake nufi ya haƙuri ga gari daya haka ya tashi zuwa ga wani gari inda ba don lalura ba wato lalura shine kaman a garin ku a wannan garin kila a ce misali Allah ya kawo mana sauki irin hali da ake fuskanta na matsalar tsaro sai ya zama a wani garin da kake zaune garin akwai irin wannan matsala ta faru wanda lalle saboda hadarin da ake ci shi ka canza wani gari dole wajen karatu kaga wannan larura ce wannan babu komai ko malamin da kake karatun gare shi kila ya samu wata larura wanda yanzu ba zai iya samun damar karantarwa ba an fahimta ko ko Allah ya mashi rasuwa da sauransu dai to wannan ba komai gare shi sai mala ya ce don haka kai hakuri bisa ga watan wannan gari min ga kakkata shi katai zuwa ga wani gari min ga daruratin inda ba dalla lura ba sai ce fa inna zalika domin wannan yanki wadin ka tashi ka fara karatu ga malami ka bar shi yufarriqul umura fa inna zalika kullahu lalle wanga abun dukkan shi gaba daya yufarriqul umura yana watsa al'amuran ka gaba daya duk abin da ka tsara na ilimin naka duk sai komai ya ruguji gaba daya in kana haka kana wannan yawon yawo din waya shigilo na kalba kuma yana shagaltar da zuciya wa yi duk auqata yana tozartar da lokutan kani kana bata lokacin kani ma'ana ka canza yau gobe ka yi nan ne sannan wa yuzil muallima kuma yana cutar da malami saboda shi malamin ba mamaki kila akwai wata gaba akwai abubuwan da ya ajiye waɗanda yake so sai ka kai gaba kaza sannan sai ya fara maka wani abu kaza kai kuma sai baka yi hakurin ba kamin ka kai wurin shi yana ganin in ka kai wancan lokacin zai fi amfanin ka abin zai amfana gari ka wajen neman ilimin a aka kuma tun kamin ka kai inda yake bukata ka kai ya fara ma wani abu kila na cigaba cikin ilimi ne kawai kuma ka rabu da shi to shi ko da malami abin da watan guri ne kowa ya zama malami shi ma gurin da ya bada ilimi da yawa malamai mutane su wadu su zama malamai shi ma to shi a guri ne kuma ka fara tun baka kai ko ina ba ka bar shi ka tafi ka dole kaga zai damu saboda mi saboda kai ne yake ma wannan damuwa din saboda kai ya kaso ka tsaya ka fahimci al'amura amma baka tsaya ka fahimce su din da kyau ba to shine wai uzul muallima yana cutar da malami yace bayan bagi ya kamata an yasbira ya hakuri amma turiduhu nafsuhu amma turiduhu nafsuhu daga barin abin da rai ne take so haka duk abin da ranka yake guri kakka bi sun zuciyarka wahawa da sun zuciya kakka bi shi ka tsaya ka yi hakuri ka juriya ka danna wannan shi din sai ya ce kala sha'iru wani mawaki yana cewa إن الهوى هو الهوان بعينه وسريع كل هوى سريع هواني yace innal hawa haƙiƙa bin sun zuciya sun zuciya da kuka gani na shine innal hawa lalle sun zuciya lahuwal hawanu wallahi shine wulakanci bi ainihi asulin wulakanci ko in kana neman kaskanta da wulakanci to sun zuciya gaba ɗaya shine wannan wulakancin sai yace ka sanin wasari ukulli hawan kayayyen dukkan sun zuciya sari'u hawani shine kayayyan wulakanci wai ma'ana duk wanda sun zuciya ta ka da shi ya duk abin da take so shi ya kai duk abin da take so shi ya kai to wannan mutumin wulakanci ne ka da shi ya saboda ita sun zuciya wulakanci ne babba to in kana bari tana kada kai a to wulakanci ne ka kada kai kullun kaskanci kake kenan wulakanci ci kake ba ka da wata kiba ba ka da wata daraja kenan matukar zaka yadda sun zuciya din yana kashi kadai yana rinjayar ka to zaka zama kaskantacce koyaushe shi yasa ka ji wani hadisi manzo Allah sallama yake cewa wanda ajarumi na gaske ba wanda ya ayi kokowa shi ke kada mutane ba wanda yake kada watan fushi ai kaga mutum ya fushi sun zuciya ne zai shirin aikata wani abu da ba daidai ba to duk mai kada wannan sun zuciya din to shine jarumi na gaske to shine ma nan yake cewa wasari'u kulli hawan kayayyen dukkan zuciya ma na wanda duk sun zuciya ka kayarwa sari'u hawani to shine kayayyen wulakanci yace wai sabira ya hakuri alal mihal bisa ga jarabawoyi wal baliyati da musibu da suke samuwa ta yana cikin halin neman karatu talauci rashin abinci yunwa rashin sutura da sauran abubuwa daban-daban ya zo wani wuri a mai walakanci saboda ana ganin ba kowa yake ba da sauransu to duka ya haƙuri kansu ya ce faƙar ila haƙiƙa an ce khaza'idul minani watan taskar bayawa taskar bayawa alaƙa na ɗiril mihani tana bisa gadar jarabawa ne wai ma'ana bayawa da daraja da ɗaukaka da samun akhirai kala kala to suna bisa ga wata gada ne ta jarabawoyi wato ma'anar gada shine kamar a kawo wani abu a aza saman wani rami haka to sama ne din shi wannan ramin wannan abin da zaka hau din to nan sama ne din to nan ne fa samun ci gaba da dauka yake in kai juriya da waɗannan jarabawoyin da kai hakuri ka miƙa lamarin ga Allah to kuma ƙarshe sai ka samu wannan ci gaban da dauka din shine khaza'inul minani watan taska ta bayawa alaka na dilil mihani tana bisa gada ne ta jarabawoyi yace wa unshitu ayman waka wakila an ce kuma innahu lalle ita wannan waka din لعلي بن أبي طالب تسيدنا علي بن أبي طالب ني رضي الله عنه يدعى الله تبت غريشي wanda yake cewa ala la tanalu al-ilma illa bi sittatin sa'unbika an majmu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irshadu ustazin wa dulu zamani yake cewa watan ala saurara kaji la tanalu al-ilma baka samun ilimi illa bi sittatin sai da abubuwa guda shida sa'un bi ka yace zan baka labari an majmu'iha gaba ɗayan su bi bayani da bayani ga sunan zamu gaya maka na farko ce zaka'un kaifin hankali ka zan mai kaifin hankali da lura ga duk abin da malamin ka yake karanta maka din kana sa kaifin hankali da kwantar da hankali da natsuwa ka fahimci abin da yake faɗa shine zaka'un kaifin hankali wa hirsun da kwaɗai na son ka san abin ya zama kana da kwaɗai na son sai ka fahimci karatu to in kana da kwaɗan fahimta ta din kana da kwaɗan ka gane shi to za ka gane to shi ne suka zama kana da kwaɗai na ilimi wanda da yawa shi yasa za ka ga rashin wannan kwaɗayin shi ka sa wani lokaci ma mutum da dama yana rasa wani ilimi ko da cikin ilimin boko da ake yi ko sai ka ji mutane suna ta katsewa da ai ilimin mas akwai wahala gare shi to da mutum ya katse shi kenan sai a samu matsala ba zai gane shi din ba ko to duk sauran ilimi shi ma haka yake ko kuma mutum ya je yana kai ai na hawo ya gare shi ba zai iya ba to da kai wannan katsewar shi ma sai a samu matsala amma ka je kana da kwaɗan sai ka iya din to shine zaka'un kaifin hankali wa hisun da kwadai wasdibarun da juriya da hakuri shine isdibar kalmar isdibar wato hakuri da juriya kenan akan abun ka juri lalle komi wahala abun komi abba ka ganewa ka daure ka jure kai ta yi yau da kullum ba za ta bar komai ba shine a juriya kenan ko wannan kalma ita ma ta zo alkurani ko wa amur ahlaka bis salati wasdabir alaiha ka gani ka umarci iyalanka da sallah kuma ka yi hakuri da juriya akai to kaga wasu dabarun kenan da haƙuri da juriya cikin neman ilimi din wabura gatun da kuma samun guzuri ma'ana daidai gwargwadon abin da za ka yi na lura kana cin abinci to zama ka rike shi kana da shi ya to zai taimaka maka sannan wa'in sha da ustazin da shirya da shiryawar malami wato ya zama malamin naka shi ka nuna maka abin da za ka yi duk shawarar da ya baka ya ci ka karanta littafi kaza ka yi din ka yi kaza ka yi din amma sabanin yanzu inda malami zai kalli littafin kawai ya dace da kai sai ya ce ka sanya shi kai sai ka ga wannan malami kamar ya takura ma ya sama dan karamin littafi kai kana ga littafin ya ma kaɗan wannan yana da gaske abin da ka cutar da ɗalibai ba a samun karatu ko ya ce ka sa littafin akhdari kai sai ka ga littafin akhdari ya ma kaɗan kuma alhali ga shi malamin ya kalli shi ya dace da kai da matsayin ga yanzu karatun naka ko a shi ba a kai kayan sai an ganka da mujallar littafai da suka zuwa makaranta don a ce maka malami wannan gaskiya ana samun kuskure kwarai da gaske ko kuma mutum kai tsaye darasar da zai fara karatun ba shi zai tuwa ya tambayi malami littafin da ya kamata ya fara da shi ba a'a da da kai tsaye da littafin zai zuwa ko kuma da ya gama wanga littafi mulki ya tambaya wani littafi ya kamata ya sa kawai shi kenan sai da kurum ya dauko littafin da ya mai ra'ayi kurum wanda yake so kawai ya sanya to ka'ida ba haka ake yi ba shiryarwar malami ma'ana malami ya rika shiryar da kai ga wanda zakai yana dora ka ga hanya din to zai taimaka maka kuma in ya ce ga littafin da zakai kai hakuri din da wannan littafin kaka jiya maka dan to shine wa ishadu ustazin da shiryarwar malami wa dole zamanin da kuma dogon zamani ana yi wato ka dauki dogon lokaci kana yi kada ya zama kana fara wata ɗaya wata biyu kawai ka bari haka nan kuma a'a in ka fara karatu ya zama ka fara dindindin ne ba lokacin bari sannan sai malai cewa amma ikhtiyaru shariki amma zaɓin abokin karatu wato wanda za ku zanki yin karatu tare da kai da shi yadin abokin za ku riƙa yin tattaunawa da kai da shi in kun ka zauna wato kuna bita da kai da shi ya ka karanta ya karanta da sauransu to shine yake cewa a fayan bagi ya kamata an yakhtara al-mujidda shi mai neman ilimi ya zaɓi mai kokari in za ka nema abokin karatu ka zaɓi mai kokari walwari a mai tsantseni wanda kai zama irin shi ɗan shi ɗan ne da wasu abubuwan da ba daidai ba shi yake aikatawa yana ba ka to kakka ɗauki aboki na karatu irin wannan wa sahibat dab'i ka zaɓi ma abuci kyakkyawar ɗabi'a shine wa sahibat dab'il mustaqimi ka zaɓi ma abucin ɗabi'a madaidaiciya wato shine mai ɗabi'a mai kyau kakka zaɓi mai ɗabi'a banza abokin da haka son ku riƙa karatu da kai da shi ɗin ya ce waya firra kuma ya guje shi mai neman wayautan shi wannan mutum ya guje min alkasala ne daga mai kasala kaka samu abokin karatu mai kasala wanda raganci ya mai yawa baya son a zo a yi karatu din to kaka zabe shi wani mu'addili da mai zaman banza ma'ana dan da nan da an fara shi ka shi da ya gashi kawai shi sai ya huta to kaka zabi wannan mai zaman banza shine wani mu'addili wanda kawai harkokin shiri ta daya gaba ne a tai ayi wannan wasa na ayi menene shi kai da gaban shi to gar ka zabi abokin karatu irin wannan wal mikitari da mai yawan surutu wanda bai da aiki sai yawan surutu shi ma ga karabi ne wal mufsidi da mabannaci wanda bai da aiki sai aikata ayyuka na banna na ba daidai ba yayi wancin yayi wancin ka kai shi wal fattani da mai yawan fitina wato kullun sai an kawo karate ko yaushe ya yi kaza ya kaza to irin wannan in zaka zabi aboki na karatu garka zabi iri ne to sai ya kawo maka ya ce kala shairu wani mawaki yana cewa an almar'i la tas'al wa absir qarinahu fa kullu qarinin bil maqarin yaqtadi fa in kana za sharrin fa janibhu sur'atan wa in kana za khairin fa qarinhu tahtadi yace an almar'i dangane da mutun la tas'al kar ka yi tambaya dangane da shi ya amma dai wa absir qarinahu ka kalli abokin shi fa kullu qarinin domin kowane aboki ya katadi yana yin koyi ne bil maqarini da abokin shi wai kamar in kana son ka ka san mutun to ba sai ka tsaya ka tambaye halin shi ba wai me a halin wani ya yake ba tsaya kurum kalli aboki ne ka gani ya aboki ne nake eh aboki ne mutumin kirki ne to mutumin kirki ne don aboki yana koyi da aboki ne in kuma haka abokin nashi mutumin manza to ka aje su layi guda shine ma'ana alal mar'i dangane da mutum in kana so ka san mutum to shine alal mar'i dangane da mutum la tas'al to kar ka tambaye labari ne wa absir qarina amma da kalli aboki ne fa kullu qarinan kowane aboki bil muqarin ya katadi yana koyi ne da abokin shi sai ce fa in kana za sharrin in ya in ka ga abokin nashi ya zama mabuci sharri fa janibu to ka nisanci shi wannan mutumin sur'atan da gaugawa wayan kana za khairin in ya zama mabucin alkhairi ne fa qalilun to ka kusance shi ta ta di shikenan sai ka shirye in ka kusance shi din kai ma sai ce wa'in shittu an yi mana waka ake cewa malamai suke cewa la tashabil kaslana fi halatihi kam salihin bi fasadi akhar yufsidu أدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد yace la tashabi al kaslana kar kai abuta da mai kasala fi halati a cikin halaye ne kam salihin da yawa mutumin kirki yafsudu yake baci bi fasadi akhara da bacin abokin nashi din saboda haka da yawa mutumin kirki sanadi yana da abokin banza shi ma sai ga ya zama iri ne din sallah kiyaye mu sai ce adawal balidi takwalcin takwali ka gane nasuwar takwalcin takwali adawal balidi nasuwar takwalcin takwali ilal jalidi zuwa ga mai kokari sari'atun mai gaugawa cewa nan take in kana kana abuta da takwali kai kana da kokari sai takwalcin nashi ya nasu zuwa gare ka shine adawal balidi nasuwar watan takwalci ilal jalidi zuwa ga mai kokari sari'atun mai gaugawa ne fa kal jamri kamar garwashin wuta ne yuwu da an ka aza shi fir ramadi a cikin toka ba ya hamadu shi ma sai ya bici ma'ana sai ya mutu in ka ɗauko garwashi na wuta sai ka zo ka sashi a cikin toka shi ma toka zai zama hannun take shikenan saboda zama tare to shine ma'anar abin da yake nufi in kana tare da irin wannan din shi ma ka zai zama yanzu ka wani gani sai ga ruwa ai ruwa sanyi gare su sha akai kana jin daɗin su amma yanzu da ka haɗa su a wuta da wuta kaga sai ka ga duk abin da wuta kai su ma su ma yi ne suka yi wuta tana kone su ma sai su kone sun ka taba kai sun kai zafi shi ne ya ce wa kala sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin dukkan abin haihuwa yuladu ana haihuwa ta ne ala fitratil islam bisa ga halitta ta musulunci ma'ana ko da za a halice shi ya san musulunci ya san komai amma sai dai illa anna abawai sai dai iyayen shi ne yuhawidanihi suka mai da shi ba yahudi saboda me saboda zama ta da kenan aw yau nasara ne ko su mai da shi ba nasara ba nasari idan nasaran ne su wade saboda zama tare kenan aw yau majisa ne ko su mai da shi ya matsafi idan matsafa din ne masu bautar wuta kenan da sauran shine majusawa saboda zama tare kenan yace al hadith ka karanta hadisi zuwa karshe ma'ana kenan zama tare yana illa babba sai ce wai qalu ana cewa bil hikmata a cikin hikima bil faris yace da farisanci yace ana cewa ya ribar bartar buwad azma ribat bi haƙƙi za ta ba kallahi samad ya ribar ar da turasuwa jahim ya rini ku kirata ya bi na'im ya ce ana cewa da farisanci watan ya ribat ya kai mugun aboki ko ya kai mai mugun aboki bartar buwat cutar mugun aboki azma ribat ta fi ta maciji muni bi haƙƙi za ta ba kallahi ya ce na rantse da girman zatin Allah asamar abun nufi da bukata an gane ya ribat ya kai mugun aboki ko kuma ya kai mai mugun aboki yadda kace ya din ya ribat ya kai mugun aboki badtar buwat wato badtar buwat cutar da kake ma abokinka azma ribat ta fita maciji muni ta fita maciji cutarwa bi haƙƙi zati ba kallahi na rantse da girman zatin Allah asabar abin nufi da bukata ya ce ya ribat ya kai mugun aboki ar da turasuwa jahim ka kusa ko kuma kana nufin zaka kai abokinka ne cikin wutar jahim ya ribat zan mai tashi ne ya ribat ya kai mugun aboki ar tura ar da turasuwa watan ka kusa ka kai ko kuma za kana nufin zaka kai abokinka ne jahim a wutar jahim yari ne ku ya a kyakkyawan aboki aboki na kwarai kira ta ya bi na'im zai kai ka ne kai kuma a wuta a cikin watan ni'ima ta aljanna kenan yari ne ku ya aboki na kirki na kwarai kira ta ya bi na'im za ka kai abokinka ne wato a cikin ni'ima zan maimaita waɗannan baitonin sau guda ɗaya ya ribat ya kai mugun aboki badtar buwat azmari ba cutar da kake ba abokinka ta fi ta maciji muni bi haƙƙi zati ba kalla na rantsi da girman zatin Allah asamar abun nufi da bukata ya ribat ya kai mugun aboki ar da turasuwa jahim kana nufin zaka kai abokinka ne a cikin wutar jahim ya riniku ya yatan aboki mai na kwarai kirata ya bi na'im kana nufin zaka kai abokinka ne a cikin ni'ima ya ce wakila ana cewa wancan farisanci ne ana cewa in kunta tabgil ilma nam in kunta tabgil ilma min alihi aw shahidan yukhbiru an ga'ibi fa tabir al arda bi asma'iha wa tabir as sahiba bi sahibi yace in kunta in ka kasance tabgil ilma kana neman ilimi min ahlihi daga ma'abutan shi aw shahidan ko kuma kana son kai shaidu yukhbiru da zai bada labari an ga'ibi ga wanda ba yanan kana son ka bada labari wato kai kana son ka faɗi wani ne wanda bayanan kana son ka bashi labarin wani abu to shine ma'ana in kunta tabgil ilmi in kana kasance kana nufin ilimi min ahli daga ma'abutan shi aw shahidan ko wanda zai bada watan wanda yake yana halarce yukhbiru zai zai bada labari an ga'ibe daga wanda bayanan to fa atabir al arda yace ka lura da kasa bi asma'iha da sunayenta in kaga wannan kasa da sunayen kirki masu kyautu alama waɗannan mutane na kwarai ne kenan don ba za su yadda in mutanen kirki ne su sanya kansu suna na wannan ƙasa su sa mata suna wata mai muni ba na wanda da an ji shi an san dama na wani unguwa ce ta wata shi nuku wani abu sannan wa ta bi da sahiba ya ce kuma ka lura da aboki bi sahibi da abokin shi in ka kalli abokai ka gansu dukkanin su na kwarai ne to lalle na kirki ne ne saboda ka ga aboki yana abota da wancan ne to aboki ne na kwarai to shine ma'ana abin da yake nufi wato duk in ka zo za ka nemi ilimi ga ƙasa to ka tsaya ka kalli ita wannan ƙasa din ka lura da menene sunayen wannan ƙasa nan za ka gano wato lalle muhimmancin suna da kyawu wannan ƙasa tana da suna mai kyau don kaga suna mai kyau to sai abu suna na ƙware ne masu kyau su ma shi yasa sun kasanya ma wannan ƙasa tasu da wannan suna din mai kyau din in ka gane su kuma sun sanya ma sunan suna ashararanci sunan wannan wurin kenan to sai ka isko wurin da ma na shi dana ta kuma ina jin da yake lokaci ya zama tsaya na sai mun sake dawowa muna fatan inda muka yi daidai Allah karba muna kurakuran mu Allah ya yafi muna Allah ya fahimtar da mu daidai ba mu ikon gyarawa kuma Allah ya ba mu ikon aiki da dukkan abin da muke karantawa alfarma manzo Allah sallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah